بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albanka na nukhbatul fikr in ba manta ba muna karatu a cikin a watan matsayi na hadisai wanda suke su ba su kai mutawatiri ba ahad ne to amma za su iya ɗaukakuwa matsayinsu in wasu abu suka kewaye su na ƙarin alamomi da zai yake ƙara nuna ƙarfinsu daga cikin alamomin nan shine aka ce hadisai in suka zo a bukhari da muslim daga cikin alamomin nan in hadisai in suka zo a imma manyan a imma su ne suka rawaito su misali aka ce maka imamu malik shine ya rawaito wannan hadisin ire-irensa a zamaninsa ire-irensa a zamanin in akwai ire-irensa a zamanin da yake bayansu ɗalibansu misali a ce su imamu shafi'i bayansa a ce maka imamu ahmad su ne ire-irensu su suka ɗan rawaito wannan hadisin a ɗabakansu to ka san ka samu kimma na hadda ka samu kimma na amana ka samu kimma na adala da sauransu to wa'innan duka a ƙana'in ne wanda suke kewaye hadisi su ƙara ƙarfafa shi ko da bai kai matsayin mutawatiri ba to zai zama mulhaq bihi to su malaman hadisi me yasa idan aka ce a imma su wane in suka akwai wanda suke ana ana ce musu jawazul qantara watan su sun ketare bincike sun ketare gadan bincike da sauransu to saboda me saboda tsananin juhud din da suka yi na addini imamu abu hanifatar nu'man ko da yake malamai wasu ba sa watan sanya shi kai tsaye cikin malaman hadisi saboda karancin rawaitin hadisinsa kuma an san dalilai na kasancewansa a kufa na kasancewansa gari ne birni wanda yake ya fi bukatar ijtihadi akan rawaitan hadisi da sauran dalilai to imamu abu hanifa sai da ya shekara arba'in yana yana sallah da yana sallan asubahi da alwalan isha'i ma'anan wannan maganan baya bacci da daddare me yake yi ai ba fira yake yi ba ba chatting yake ba ko wani abu karatu yake yi bincike a cikin ilimi to wannan ba shi kaɗai ba a zamaninsa kuma har har haka duka malamai suka dinga ba a baccin dare a kaga kaman an takura ma kai ma abinci imamun nawawi so biyu yake cin abinci a rana ma'ana ya ci so ɗaya ya sha so ɗaya duka wannan saboda babban muhimmansa ilimi ne idan ya tafi cikin ciro cin abinci ko bacci zai abin nan wasu su ba su yi aure ba duka saboda ilimi Sheikh Hafiz Misri Sheikh Muhammad Hafiz Misri At-Tijani Allah ya kara masa yadda da rahama ana faɗin cewa na ji daga sifiƙat suna faɗin cewa sai da yin shekara arba'in shi ma yana rubuta yana aiki a kan musnadil imami ahmad to kaga wanda haka malamai suke a ilimi to don haka babu wani wanda zai zo ƙila daga baya ƙila idan ka kasa aikinsu kashi miliyan bai yi ɗaya bisa miliyan ba bai ma kama hanyar yin wannan ɗaya bisa miliyan ɗin ba sannan kuma rayuwarsu ma ya bambanta da abubuwa dai haka kuma ya zo kila yana wafaka abinda mustashriqun ko abinda zanadika suke yi na kila tun daga sukan sahabbai zanadika sun ware wasu sahabbai suna sukan su musamman kamar sai na Abu Hurairah a cikin abin da ya shafi rawaitan hadisi da sauran wasu daga cikin tabi'ai sannan a cikin manyan littafai sun ware kamar Buhari suna ta abubuwa wanda yake duka malamai duk abin da za su kawo malamai tintini tintini sun ga sun fitar da su Allah ya saka musu da alkhairi to wannan da yake nan sai yake cewa bayan ya ce wa fiyal maqbulu wal magdud afwan thumma al garabatu imma an takuna fi asli sanadi aw la to garaba a watan hadisin wanda yake a hadisul garib ko dai ya zama fi asli sanadi a asalin sanadin ne watan bangaren sahabi kenan aula ko kuma ya zama tsakiyan tsakiyan isnadin har zuwa ƙarshen sa fal awwalul fardul mutlaq ibnu hajar yake cewa al awwalu wannan wanda ya zama in garaba ya zama mutum ɗaya ne ya rawaito amma ta bangaren sahabi watan sahabi aka samu sahabi ɗaya ana kiransa al fardul mutlaq wasani al fardul nisbi na biyu kuma idan ya zama ba a tsakiyan isnadi ne ko a ƙarshensa ya zama an sami watan mutum ɗaya ne ya rawaito a ɗaya daga cikin ɗabakoki ana kiransa alfardun nisbi wa yaqillu itlaqul fardiyati alaihi amma yana karanci a faɗi a watan fard a kansa to wannan tarifin imam ibn hajar ne Allah saka masa da alkhairi amma a malamai suna ganin cewa wani tarifin na daban akan abin da ya shafi alfard shine duk inda aka sami mutum ɗaya ya rawaito hadisi a ɗabaka kenan to sunansa alfardul mutlaq amma idan ya zama abin da ake ce ma alfardul nisbi shine hadisin da yake fard ne bin nisba ila kaza misali a ce a cikin siqat watan nagartattun marawaita mutum ɗaya ne ya rawaito wannan hadisin ko da a ɗabakansa akwai wanda suke ba su kai shi ba su ba siƙa ba ne duk sun rawaito hadisin amma in kana neman siƙa mutum ɗaya da wanda ya rawaito to mutum ɗayan nan ne shi kaɗai to don haka sai a ce wannan hadisin da isnadin wannan siƙan fard ne amma alfardun nisbi yani bin nisba ila asiƙa ila jihati tawsiq don haka wannan alfardun nisbi ne ko kuma a'a a ce a marawaita a makiyun kawai malaman hadisi na makka mutum ɗaya ne ya rawaito to bin nisba ila makiyina wannan hadisi ne alfardul nisbi ko haka malaman madina ko malaman kufa haka da sauransu ko malaman masar da sauransu malaman hadisi in a masar gaba ɗaya wane ne kawai ya rawaito misali sai na lais a ce shi kaɗai ne a cikin misriyun shi kaɗai ya rawaito hadisin to don haka wannan da isnadinsa shi isnadinsa zai yiwu ɗayan isnadin ba ba ba fard ba nisbi bane amma da isnadinsa shi wannan fard ne nisbi to haka za a iya cewa kuma fard nisbi dai ga shi nan duka da ya danganta da abin da aka danganta da shi a ce a cikin a'imma kibar a a ce a cikin malamai malaman hadisi bin nisba ila wanda ya rawa bin nisba ila misali ima, ila imamu malik duk ɗaliban imamu malik ba wanda ya rawaito hadisin sai wane to bin nisba zuwa ga imamu malik to wane ne kawai ya rawaito don haka da isnadinsa fard ne nisbi وخبر الآحاد بنقل عدل تام البط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته to wannan ya gama mana magana akan hadisi kan kasuwansa mutawatiri mashhur aziz ahad afwan al-garib to a cikin ahad din nan ana samun kamar yadda aka faɗi ana samun maqbul ana samun mardud to yanzu zai kallon mana hadisi kuma ta wani fuskan ta fuskan karɓa da fuskan mayarwa can ya mana ya kallon mana hadisi ta fuskan hanyoyin da ya zo yawan hanyoyin da ya zo to yanzu zai mana magana akan sai ya fara da alhadisin da ake ce ma alhadisu sahih alhadisu sahih sai fara da sharuɗansa sai yake cewa wa khabarul ahad khabarul ahad din nan sune wanne sune in ma ko dai mashhur ko aziz ko algarib to cikin su din nan bi naqli adlin in aka samu mai dauko hadisin mai rawaito hadisin adali ne tamul babti yana da cikan hadda muttasilu sanadi aka sami isnadin sa muttasili ne bai yanke ba watan duk wanda ya rawaito daga na gaban sa malamin sa sun hadu da malamin malamin ya gaya masa hadisin ko kuma ya zama kila ta hanyar munawala kamar yadda zamu je a ɗarukut tahammul ghairu mu'allalin shi ba mu'al ba wala shaz kuma ba shazi ba to huwa sahihu ne za shi to in muka koma yace bi naqli adlin to wane ne adali adali shine musulmi mai hankali baligi wanda ya kubuta daga dukkanin abubuwa wanda suke zubar da mutunci da wanda suke kaman bidi'o'i da sauransu to in ka ce musulmi kaga ya fitar da wanda ba musulmi ba naqlu ghairil muslimi ba wannan ya fitar daga wayannan wayannan sharuɗin an aje shi a gefe kenan ba zai tafi ba musulmi baligi to ɗauko wani yaro wani yaron wanda yake bai bai mayyaza bai yake rawaitowa duk da mun sani malamai sun yi magana akan shi za a ce wane ya zama cikin ɗaliban wane ya ɗauko hadisi to yawancin su sun tafi akan shekaru kaza shekaru kaza amma daga cikin a'imma akwai wanda suka tafi akan cewa sharadin shine ya zama tamyiz yaro ya iya bambance me ya ɗauko ba zai hallata wannan hadisin ko wani abu daban ba to binakli adlin adlin nan adlin nan ya zama baya yin abubuwa wanda suka saba da muru'a ba su saba da watan mutunci ba a al'adan yanayin gani tunda al'ada ya sha bamban da wasu wani gani misali yanzu ka ga malami ya fito da zani a mu kasashen mu irin wannan yana yawo a gani kaga wannan zubar da mutunci ne ma a cewa a wasu garurukan malami sai ya yi adan shi sosai zai je ya kai wato zai je ya bada darasi sai ga ya daura zani ko da da wando a cikin a jikinsa to su al'adan su ne to a al'adance ya zama baya aikata abin da watan yake zubar da mutunci na mutum mai kima binakli adlin har yanzu adali ya zama baya aikata watan bidiyo'i ko wasu sabo wanda suke bayyana sabo la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim watan bayyana sabo Allah tabaraka wa ta'ala baya so ba wai ana son a ce mutane sai sun zama kaman annabawa ba ko mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun a'a amma dai ya zama suna kokarin kiyayewa kuma ba sa dogewa akan zunubi kuma ba sa bayyanawa mun sani bayyana zunubi ya ma fi zunubin wal billahi muni to nan wajen sharaɗi na adali ɗin nan har yanzu ya zama watan ayyukan da yake yi kaman akwai abu zakariya in bambanta ba shubatu ibn hajjaj ya aje shi saboda shi abu zakariya istarjahal mizan ya ya ya ya ana awo ne ya kokarin watan rinjayar da mizani amma fa ibn hibban yana cewa duk wanda ya aje abu zakariya ya ya ya aje shi bai bai ɗauki hadisinsa ba saboda wannan dalilin bai insafi gare shi ba duk wani munsifi zai ɗauki hadisinsa duk da dai mun sani shubatu ibn hajjaj bai anshi hadisinsa ba saboda shi abu zakariya din istirjahil mizan da yayi akan kansa ne ba cutan wani yayi ba so sannan kuma bid'a ya zama mun sani bid'a akwai bid'a mummuna akwai bid'a wacce take ba mummuna ba malamai in suka itlaqin bid'a kawai suka shiru to suna nufin bid'a mummuna amma mun sani malamai Izzuddin Ibn Abdulsalam Sultanul Ulama da manyan malamai dai sun karkasa bid'o'i akwai bid'a wacce suke wajiba ce ma ko to in bid'a wacce in suka itlaqin bid'a kawai suna nufin bid'a wacce take mummuna amma in ba haka ba hatta a cikin ilimomin hadisin za ga akwai abubuwan da bid'o'i ne a ma'anan da wasu suke daukan cewa kila bid'a duk abin da annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallama kenan duka malaman hadisin ma sun taru akan su yan bid'a ne to kaga ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin mai yin aikata bid'a mummuna wacce take ta saba ma shari'ar musulunci ba ta da dalili a Qur'ani ba ta da dalili a sunna na sunna ba ta da dalili a cikin ɗaya daga cikin dalilai na faɗi alƙur'ani da sunna da ɗaya daga cikin dalilai ne sabanin waɗanda su kila ba su sha wani abu a cikin ilimin usul fiqi ba zaka zai sun ce ma kawai a kawo nassi karara wanda yake zai ce kawai yi kaza to ai wannan in haka ne alƙur'ani yake yi to da ba mu san iyakan mujalladan alƙur'ani ba don haka istinbati ba za a iya istinbadi a cikin dalilan abin da suka yi na bidiya ba ya ishe mu hadisin sai na jarir ibn abdullahi da yake muslim annabi sama yana maganan cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan kaga man sanna fil islami sunnatan hasana an kace sunna hasana anan ana nufin sunna ne na annabi to kuma idan inda yace wa man sanna fil islami sunnatan sayya to wace ce kuma sunna sayya dole ka ka dawo ka ce ana nufi anan man sanna fil islami duk wanda ya kirkiri wani abu a musulunci kirkira kyakkyawa da wancan kuma mun sanna fi islami sunnatan sayyi'a duk wanda ya kirkiri wani abu ko ya farar da wani abu a cikin musulunci fararwa mummunan fararwa to zunubin sa na wajen sa kamar yadda shi ma wancan ladan sa na wajen sa to dan haka bid'a an aka ce amma abota bid'a ana nufin cewa wacan wanda suke akan bid'a mummuna bi naqli adlin tamil babdi mai cikin hadda an ce tamul babdi ne saboda hadda hawa hawa ne to ana son wanda za su rawaito hadisi ingantacce ya zama mana yana matakin hadisi ingantacce to ya zama haddansu yana kololuwa idan matakai na maki ne zaka ce misali yana matsayin imtiyaz excellent misali ba jayyid jiddan ba ko kasa da haka muttasil sanad ya zama sanadin a haɗe yake ba wai wane lokacin da misali in imamu abu hanifa ya imamu shafi'i ya an haife shi shi jin ana da shekara 150 imamu abu hanifa a shekaran ya rasu sai imamu abu eh, imamu shafi ya zai ce kawo hadisi daga imamu shafi dole mun san cewa akwai inqita'i akwai yankewa ta ina suka haɗu jaririn kaga da malamin da ya rasu a shekaran ba za su bai zai zama sun haɗu sun karbi ya karbi hadisi a wajensa ba muttasil sanad ghairu mu'allin wala shazin ba mu'al ba idan aka ce mu'al shine wani illa a watan wani suka a cikin hadisi amma sukan nan boyayya illa iri biyu ne akwai suka wanda suke a mai muni akwai mara muni illa misali a gurguje illa mai mara muni shine misali a canza wani sunan wani marawaici ko da wani marawaicin daban amma marawaicin da aka canza dukkansu a in sika ne dukkansu ana karɓan hadisinsu to illa wacce take ba mai muni ba ba ta da ba ita ake magana a nan ba ba ta da matsala misali an canza sunan wani da sunan wani daban kuma dukkansu ingantattu ne ana karɓan su kaga ba matsala amma a ka'ida ai bai kamata a canza ba kaga illa ne to amma idan ya zama an canza sunan wanda ya rawaito hadisi misali ba'ifi ne mai tsananin raunin da ba a karɓan hadisinsa saboda kuskure a kuskurance sai aka canza shi aka sa sunan wanda yake mai irin sunansa wanda yake shi kuma ana karɓan hadisinsa to kaga wannan illa ce khafiyya malaman hadisi su za su yi tattabbu'i su gano cewa wane fa bai taɓa rawaito wajen wane ba ɗayan ne shi ne ya rawaito wajen wane to wannan suna cewa min agmabi ulumil hadis yana cikin wata mafi wahala na bangaren ilimin hadisi to illa mai suka ita ce ake magana nan watan sanadi ya zama babu illa mai suka a cikinsa wala shazun kuma ya zama ba shazi ba aka ce shaz shine marawaici ya rawaito hadisi wanda shi wannan marawaicin ba'ifi ne mai rauni ne ba a karban hadisinsa rauninsa ya kai ba a karban hadisinsa kuma hadisin sai ya zama ya saba ma wani wanda ya ake karban hadisinsa ba zai yiwu a hada su ba in zai yiwu a hada su ba dama ba ba matsala imalun imalun nasaini aula min irjahi ko ihmali ahadihima to amma idan ya zama ba zai yi a hada ba to dole za a aje wannan hadisin na mai raunin a ɗauki mai ingancin to haka nan kuma idan ya zama a watan wannan da su ne dai a takaice shariɗin hadisi sahihi kuma shariɗin suna ɗan bukata gaskiya saboda yawancin abubuwan da za a gina a kansu a nan gaba za su dogara akan wannan ina ganin a karatu na gaba insha Allah za mu dan ƙara bitan wannan sharuɗan na hadisin hadisi sahihi wallahu ta'ala a'ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh